sha uku ga watan al-muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ci gaba da karatunmu na littafi mai suna alwasayin nabawiyya na babban malamin mu fadilatu shekh salih bin taha abdulwahid Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama amma da ya gabata mun karanta muqaddima wanda malam ya ce wato ainihin waɗannan wasiyoyi da zai ambata sun fito ne na farko daga annabi na gaskiya kuma manzo na gaskiya kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله abu na biyu kuma saboda ta fito daga bakin wanda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wannan kuwa duka wato ainihin ko kuma wannan aya suna tabbatarwa cewa duk abin da Annabi sallallahu ya gudu shi da shi to wahayi ne daga wajen Ubangiji ta'ala abu na uku ya ce waɗannan wasu yoyi mu karɓe su saboda sun fito daga wajen annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kasancewa shi rahama ne ga bayi sai zama babu wani alkhairi face ya nusantar da al'umma zuwa gare shi babu wani abu da yake sharri ga al'umma face ya tsoratar da al'umma daga wannan abu kun ga wannan rahama sace ya nuna mana tafarki na shari'a ya kuma nuna mana tafarki na wato ainihin bata domin mu nesance shi abu na hudu shine saboda ta fito daga wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u da kyan halitta don haka wannan wasu yoyi da za mu ji daga annabi sallam shi kansa idan ya maka wasiya da abu to shi ya fara yin abu an gani da annabi sallam ya maka wasiya da haƙuri a yayin rashin lafiya kamar yadda ya zamu ji to annabi sallam shi ya fara haƙuri da jinya lokacin da Allah ta'ala ta rabe shi da rashin lafiya abu na hudu saboda ta fito daga wanda yake ya fi kowa jarumta da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka wasiya da jarumta to shi ma jarumi ne kuma na gaba gaba a cikin wato ainihin jarumai abu na gaba saboda ta fito daga wanda yake kyakkyawan abin koyi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam na kyakkyawan abin koyi ne ga wato ainihin al'umma baki daya waɗannan su ne wasu dalilai da malamin ce ya sa wato wajibinmu ne mai riko da wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma wasiya ta farko da za mu ji ita shi ma da yake cewa wasiyatu sallallahu alaihi wasallama lil marid bi sabr wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga mara lafiya da ya haƙuri wanda Allah ta'ala ya jarabe shi da jinya to ya wato ainihin ya haƙuri malam ya kawo wannan wasiya a farko saboda lokacin da ya fara rubuta wannan littafi yana tsananin fama da jinya to wannan sai ya sa ya gabatar da wannan wasiya domin ta zama rarrashi gare shi da kuma sauran ne sauran majinyata domin duk lokacin da kake wani yanayi yana da kyau mutum yana karanta hadisai na musulun da rayuwarsa domin su zama masa rarrashi idan kana fama da babu ne ko to karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya dade shi da babu kuma ya haƙuri har Aisha radiyallahu anha take cewa sukan ga jinjirayen wata guda uku ba tare da an hura tukunya a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ta haƙuri sannan ka tana cewa annabi sallallahu an yi lokacin da sahabbai da suke koka masa yunwa suka daga cikin su dutse ɗaya a daure shi da ya daga cikin sa dutse biyu ne a daure ma'ana in ku rabin yunwa kuke bi ni cikakkiyar yunwa na ke to kun ga amma in kana karanta wannan za ka gani annabi suna abin koyi da haka sauraron waɗannan wasiyoyi mutum zai gane annabi sallallahu hakika annabi rahama ne kuma abin koyi ne ga wato ainihin gare mu baki da idan haka ne shi yasa malam ya sanya wasiya ta annabi sallallahu ga mara lafiya da hakuri a farko saboda ya sha jinya sosai yana ya yi fama da cuta a ina ga ko kodan shi ne ko hanta an masa aiki da ya masa bakwai kafin ya rasu duk kusan bayan da lokaci sai an je an masa aiki a gurin to haka kun ga sai ku ga malamai Allah ta'ala yana jarraba su sai ka ga malamai suna cikin wani kaga talauci wani kaga jinya wani kaga shi din malami ne amma ƴaƴansa yayi yayi su bi layin jinkiri kun wannan duk jarabawa ne to kuma ba akan malami aka fara ba akan annabawan Allah saboda rayuwa gaba ɗaya Allah ta'ala ya halitta dan adam ne saboda ne ya jarraba ya jarrabe shi na khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira Allah ya ce mun halicci dan adam daga gaurayen mani na mace da namiji saboda mu jarraba shi sannan Allah ya ce a hasiban na ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ya ce ni mutane a zatan su za su ce sun yi imani kuma a basu ba tare da an jarraba su ba Allah ya ce ai waɗanda suke kafin su an jarraba su sannan Allah ta'ala yake cewa wala nabdu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' yace wallahi tabbas za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wani abu na yunwa wani abu na wato ainihin tawayar rayuka da tawayar 'ya'yan itatuwa don haka dai dan adam ya sani a wannan rayuwar dole yana cikin me cikin jarrabawa ku duba dai annabawan Allah su Allah ya fi jarraba annabi Ibrahim wa'azi yake kar abota gumaka amma bayan da bai da babansa bai kuma ya ke da bautar gumaka annabi sallallahu wa'azi yake a musulunta amma bayan da bai da babban sa ba Abu Talib shi kuma ya iya ne ya musulunta alhali kuma yana ba shi kariya annabi Nuhu wa'azi yayi shekara dubu ba hamsin bayan da bai bani eh dan sa ya bi shi da matar shi amma ne ba su bi shi ba annabi Nuhu bayan da bai ba eh wannan matan shi ta wannan taki to kun ga na rayuwa cikin ne ake cikin jarabawa da haka kuma kar ku zargi malami idan kuka ga ƴaƴansa ba su bi ta farkinsa ba in dai har ya yi iya kokarinsa yau in ya yi iya kokarinsa ba inda zai in alayka illa albala laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiriya ba ta hannunka Allah shi yake shiryar da wanda ya so Allah ta'ala ya shiryar da mu dan haka dai mutum ya sani dan adam yana cikin jarrabawa ne talaka jarraba shi ake da talauci mai kuɗi ma ne jarawa shi ake da da kuɗi yawa wa nabluukum bisharri wal khairi sai Allah duka yace mi fitna za mu jarrabe ku da alkhairi kuɗi lafiya tafiyar kasuwanci ba matsala duk wannan alkhairi a bangare guda za mu jarrabe ku da bisharri jinya talauci fatara rashin zaman lafiya duk wannan fitna duk wannan jarrabawa ne dan haka talakan da aka jarrabe shi shi ma mai kuɗi mai aka masa jarawa kuma talaka zai iya cin jarawa ne mai kudin ya bani yawa mai kudin da aka bashi kudi ya zamo iya yana taimakawa fata gari ne da lalatattu da yan fim da yan kwallo shi wanda ya sa a garku ya faɗi jaraba amma talakan da aka jarabe shi kuma ya yi haƙuri talauci bai sa ya yi sata ba talauci bai sa ya je banki ya karɓi bashin kuɗin ruwa ba talauci bai sa ya zama ɗan alincuba ba talauci bai sa ya zama mai wannan zamba cikin aminci ba kuma wannan sai ya ci ne sai ya ci jarrabawa Allah ta'ala ya ba mu ikon cin jarrabawa mara ya fara da hadisi na Fatima yake cewa an Fatima al-Khuzaiya qalat daga Fatima al-Khuzaiya tace ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'atan min al-ansar wa hiya waji'a annabi sallallahu ya je duba wata mata wato ainihin dara matan madina da ba ta da lafiya tana fama da jinya faƙwada da hasa ya ce da ita kaifa ta naki ya kike jinki ƙwalat bi khaire ta ce lafiya kalau illa anna umma min damin qadbari hadbi ta ce sai dai zazzabi wato ainihin ya same ni shine umma min damin suke faɗa faƙwada da nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce isbini ki haƙuri da Allah ya dora miki zazzabi ki hakuri fa innaha tuzhibu khabath ibn adam kama yuzhibu al-kiru khabath al-hadid yace ki hakuri da zazzabin domin yana tafiyar da wato ainihin zunubin dan adam tamkar yadda zuga duk yake tafiyar da dattin karfi an hura wutar makera an sa karfi an zare shi an tafiyar da dattin ciki to haka zazzabi yake tafiyar da ni wato ainihin da jinya take tafiyar da zunubin bawa idan zunubi kankarar jinya kankarar zunubi ne shi yasa musulunci ya tarbiyantar da wanda yake fama da jinya a ce masa la ba sa tahurun insha Allah babu komai tsarkakuwa ne insha Allah wa da gani fasbir ayyuhal marid mala yace ya kai mara lafiya kai hakuri alama asabaka min marad akan abin da ya same ka na jinya wasta'in billah ka kuma nemi taimakon Allah wahda sai ka kuma nemi lada a gurin shi fa inna nabi sallallahu qala lalle annabi sallallahu ya ce as-sabru buya a guri haske ne idan Allah ya kadare ka da wadannan kai kai hakuri shi yasa da Allah ya ce wala nablu wannakum bi shan hazu a kashi sai ce wa bashirus sabiri kai bishara ga ni ga masu hakuri kenan idan har an jarraba ka abin da ake so a wajen ka shine shine hakuri ba ya kai ta kalmomin sako ba dan yanzu wani kawai kudi ne bai da shi amma kai kalmomin da yake na sako da kafirci da yawa saboda shi ya zaci kudi shine warakar matsalar bai san kuma yanzu wani kuma kudin shine mai ba matsalar ka ba an ba shi kudin kuma kudin ya zama shine mai matsalar yanzu da zai rabu da kudin shi ya fi masa zaman lafiya kuma mutane ne suke ga arziki ne an ga lahira fa talaka da ya bi Allah sai ya shiga aljanna da rabin ne sannan mai kudin da ya bi Allah ya shiga kawai rabin yini a aljanna annabi ya ce shekara ɗari biyar sai talakan da ya bi Allah ya shiga aljanna da shekara ɗari biyar sannan mai kudin da ya bi Allah ya shiga shi ba wuta zai tafi ba a ina yake yana tsare ana tambayar sa min aina kasabta wa fima anfaqta shi kudi tambaya biyu ake ta ina ka samu kuma ta ina ka kashe amma kun ga mutane kawai burin su ne tsara tsara tsara wani ma mai san yaushe zai zai ci ba amma shi dai kawai ya ne ya tara da haka ya ta tara la ka da irin asiri shi yasa mun sallan ya roki Allah ta'ala ya sa ya fi karfin bukatun sa ba ya tara ba kai ma ka roki Allah ka fi karfin bukatun ka duk bukatar da ta tunkaro ka zaka iya me zaka iya warware ta ko baka tara ba ka mutu da arziki amma a ce ka mutu shekara talatin ana raba gadonka ba a digama ba duk shekara biyu za a zo a raba biliyon bayan shekara uku a zo a ƙara wannan kuma ai ka gan kaje layira za ka sha ne za ka sha ta miliyoyin biyu Allah ya sa mu dace wa ahsin dhanna bi rabbik sannan yace ya kai majinyaci ka kyautata wa ubangijin ka zato fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah azza wa jalla Allah mabuwayi madaukaki yana cewa ana inda zanni abdi bi ina yanda bawa yake zatona ni ina yanda bawa yake zatona shi yasa annabi sallallahu ya je dubo wani sahabin ka bashi da lafiya yana kokarin cikawa sai annabi sallallahu ya yace ya kake jin ka sai shi ya rasulullah wallahi ina fata rahamar ubangiji kuma ina tsoron zunubi na kun ga wannan shine kyautatawa Allah yana kwaɗayin rahamar ubangiji amma bangare guda in ya tuna laifukansa kuma me yana jin tsoro sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan abubuwa guda biyu a daidai wannan gaba idan mutum ya hada su to Allah yana bashi abin da yake fata kuma yana tsare shi daga abin da yake tsoro kina idan har mutum ya zo gargara jinyar ajali ta sako masa to kamata ya zama tsakanin alkhawf wa raja wato yana tuna zunubinsa yana jin tsoro amma kuma yana tuna rahamar ubangiji kuma yana ne yana fatanta akhi al-marid mala yace ya kai dan wana mara lafiya wa ha ana ad'u bayna yadayka faddal marad li tasbir yace zan sanya maka a gaban ka falalan jinya saboda kai hakuri jinya tana da falala amma dai ka roki Allah afwa an gane yawa jinya tana da falala amma mutum ya roki me Allah sauki innal marada ni'matun min ni'amillahi ala ibadihi as-salihin mala yace jinya ni'ima ce daga ni'imomin Allah akan bayinsa da kware wani zai ce ta yaya jinya za ta zama ne ni'ima ka roki Allah sauki amma in ta same ka takan iya zama maka me ni'ima saboda akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa mu'mini ubangiji ta'ala yakan gaugauto masa da wato ainihin hukubarsa ta lahira ya masa a duniya ta zama kankara ta hanyar jiyoyin nan shi kuma kafin Allah yana tara shi da dukkan laifukansa sai ya je can a kama shi da duhu kenan waɗannan jiyoyi Allah ta'ala yana ta kankare wa mutum bawa mumini da zunubi ana ta ma kankara zunubi da haka daidai lokacin da za ka je lahira sai ka je fes to akwai abin da ya ke wannan da sai ka je lahira duka laifuka ba wanda ya sai ce ba laifi kowa na laifi to a ce ka je lahira sai a ce maka ga laifin da kai amma zazzabin da kai na sati ɗaya kuma kai haƙuri abin da kai na sati biyu kai aka ya same ka na sati biyu kai haƙuri to wannan duk ya zama kankanar da zubin laifukan da kai to kun ga wannan ne kamar yadda na faɗa mana dai mutum ya roƙi Allah afuwa amma idan hakan ya same ka to me ya kamata kai shine sai kai haƙuri bihi turfa'u darajat da shi ne darajar bawa take ɗaukakuwa wato kaffaru sayi'at wato kuma laifuka ake kankare su wayo tahassalu ala jannat kuma ake samun aljannatayya allati fiha ma la aynun ra'at wanda ciki akwai abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at akwai abubuwan da kunne bai taba ji ba wala kafara ala qalbi bashar akwai abin da bai taba rayuwa a zuciyar bawa فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضائل المرض ومنها ما da يشي النبي صلى الله عليه وسلم يا بابو لاباري دangane da falalan jinya daga ciki awwalan abu na farko shiddatul marad tsananin jinya dalilun ala salahil abdi wa salabati dini dalili ne akan nagartar bawa da kuma ƙwarin addininsa an gane amma anan kamar yadda ya faru da ayyubu alaihi salam annabin Allah ayyubu bawa mumini mai bin Allah shine idan har Allah ya jarrabe shi da wannan to yana nuna ne nagartarsa da kuma ƙarfin mai imaninsa amma wanda yake mutumin banza la'alla aznama ya je ya ɗebo mai jinyar ka zo wannan mai ba nuna ƙarfin mai ba nuna ƙarfin addininsa yawwa ko kuma yanzu kai ba mumini kana tafiya ma shi ne buje ka samu gurdiya kai fatan mai kankara zunubi ba daidai da wanda unkule da ya dauke shi saboda ya gagari ya fito ne yan gari yadda ya dan karyo shi ya dawo da shi gida shi kuma wala ba kankara zunubi ba ne ba shi wannan an masa gargaji ne saboda ya mi ya gyara to shi bawan mumini shine kankarar zunubi amma wanda kuma yake aikata tsiya wannan ana masa wani alat ne cewar me wannan hanyar da take bi ba mai kullewa bace ka gyara shi yasa ayyub alayhi salam lokacin da duk mutane suka kaurace mishi shekara 18 yana jinya sai mutum biyu suka rage sai matarsa mutum biyu ma sai shedan yake raya musu anya ku ayyub ba laifi wa Allah ba sai suka ce da junansu kai biyan da aka yi ayyub ya yi wani laifi ne da a tarihi ba a taɓa yin sabon shi yasa Allah ya warkar da shi shekara sha takwas annabi ayyub sai ya duba baya ya ga cewa tsawon shekarunsa a shi bai ma saba wa Allah ba na ka sai gane wannan abun ba hukuma ba ne jarrabawa ne kun da ake gane idan ka duba baya ka ga cewar baya ta'a ne da ayyuka na gargari to wannan abu menene dalili ne na imani jarrabawa amma kuma in mutum yana kan tsulata an gane kamar yanzu abin da muku da yayi ji daɗi sosai an ce ya kakkama yara marasa ji an babbala na balla na ji daɗi so da akwai yaran da ba sa ji sun gutu ne mu a gari alhamdulillah insha Allah da matsorata ne masu gudu sun gudu wanda kuma suka samu kare Allah sa sanadiyar shiryo su kenan ba daɗi ku gutu na mutane mutum ya aje mashin ka ɗauke mutum ya yi kaza ka buge duk me riba wani sai dai Allah shirye da da aka dai mutum zai duba baya idan ya ga baya da kyanta jarraba idan ya zaba akwai matsala fa hukuma ne to sai mutum ya gyara saboda me wannan Allah ta'ala yana haka ne saboda me mutane su koma zuwa ga Allah dan haka dai malai yace tsananin jinya dalili ne na nagartar bawa da kuma karfin addininsa an mus'ab ibn sa'd ibn an abi daga mus'ab dan sa'd daga babansa رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء وجه حديثنا wanne cikin mutane ya fi tsananin samun jarrabawa shiga jarrabawa daga talauci sai jinya sai matsala sai matsala kullum cikin ta ake annabi ya ce fala al'ambiya annabawa ne wanda suka fi shiga jarrabawa su ne annabawa da jarrabawa a ce kai ta wa'azi mutane ka sun imani akwai jarrabawa to annabi nuhu yayi shekara dubu ba hamsin yana wa'azi amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ya ce kaɗan ne ma suka yi suka imani ka sani fa shekara dubu ba hamsin din nan ba dare ba rana ne wa'azi yake rabb qala rabb inni da'awtuhum jihara inni alantu lam wa asrartu lam israra haka yayi ta yin wa'azi ya musu abili ya musu da daddaya musu amma dukka suka isi imani to kun ga akwai jarraba ko kuma a ce ni yanzu kamar bafa annabi sallallahu yana daga cikin wanda ya ba wa annabi kariya amma annabi ba yanda bai da shi bai musulunta yace ala dini ala millati abdul muttalib yace ni addinin kakanni da iyaye kawai zan bi annabi sallallahu alaihi yana zai mutu yazo yana ce da shi ya abdullah ilaha illallah kalimatan tuhaddu laka biha inda allah bakana kace la ilaha illallah zan kafa dalili da ita gaban Allah ranar kiyama cewa ka musulunci Abu Jahal inan nan aboki yana tasa yana ce da shi a tarba wa amilati Abdul Muttalib kin ga Abu Talib sai ka rabu da addinin kakanninka da suka mutu a kai dan kashi yake a ranar da Abdul Muttalib ce ina kan addinin gargajiya ya mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya hane shi amma ya ce wallahi ba zan gushe ba in ta roƙa ma ga a sai sai dai an hana ni Allah kuma sai ya saukar cewa ne ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum anna ashabul jahim sai Allah ya hane shi wannan jaraba ne ko ba jaraba ba ne gashi babban ka ne ya ba wa addini matsayin uba ma yake a gurin tunda shi ya kula da shi kuma ya ba wa addini kariya sosai amma annabi ba da bibiya ke musulunta sannan ko a ce ɗanka ko a ce matarka ko a ce dai danginka kai ta musu wa abu yanzu ku duba ne su su abu lahab kuma yana daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam abu lahab amma kuma yi bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sai ya musu wa'azi amma ina babu kunnan baya ji da haka duk waɗannan jarabawa ne to an jarraba wanda Allah ya fi jarrabawa cikin mutane su ne su ne annabawa an gane sun mal'amsal fal'amsal sannan sai kwatankwacinsu sai kwatankwacinsu ma'ana sai mutanen kirki masu da kuma wanda suka wata farkin su yawwa mutumin kirki shine yake cikin me cikin jarabawa yanzu sai kai ta wa'azi kana neman followers ma ba wanda yake sauraron ka amma yanzu mutum ya buɗe harkar banza a social media yanzu ya gaji da mutum miliyan amma kai ba saboda kana kiran mutane zuwa ga abin da zuciyarsu ba ta so saboda dama annabi ya ce Allah ya kewaye wutar ne da ni da shahawata abinda rai take so amma aljanna fa an kewaye ta da makare to yanzu daidai lokacin da kake karantar da mutane addini zuciyarsu ba ta so daidai lokacin da kuma wanda yake kiran mutane zuwa ga wuta zuciyarsu ne tana so shi yasa sai a je aita amma nan fa na aljanna sai ka ga followers wani malami yanzu me ismin muslim ai musan babba malami ne ka hau youtube yana da channel ka ga mutum da wani suke bin sa kuma yaushe aka buɗe youtube channel din sannan ka hau yanzu wani mawaƙi ko wani mai hauka ma dan mu a Najeriya har mai hauka wani ba hauka ne kawai yake amma sai ka same shi da tarin mabiya kina wanda yake da duk mabiyan su rami ne ne to dan haka ne waɗanda Allah ya fi jarabawa annabawa sai mutanen kirki sai kaza kamar wani hadisin yayi magana cewa annabawa sai malamai sai salihai sai wanda kuma ya bi tafarkin su shi yasa in ka rike addini da gaske to dole za ka haɗu da me jarrabawa to ba inda za a ba yanzu wannan malamin abu islam ya taɓa mu labari ya ce lokacin da yana neman karatu ilimi ya ce ya taɓa shekara tsabar babu da talauci kullum adas yake ci adas shi ne mafi kaskancin abincin larabawa kamar mu ne da cikin da ya ce sai ne shekara kullum ta yake da ya karshe shi ranar da ya aure ya ɗauko tukunyar adasin ya ba mata sai ce har yi mutu ba za a taɓa adasin gida ya ci ya tsoro masu ya ci ya gaji da shi to kun ga haka ne in ka karanta tarihin su zai faɗa maka irin yadda suka sha famar talauci yana ce mana gidan da suka kama haya shi da malamin su gida ne mai ɗaki biyu falo ɗaya kuma ban ɗaki ɗaya gida ne mu haɗu a falo ban ɗaki ɗaya kishin ɗaya da ya suke rayuwa ya ce ranar girkin da ba waccan wata ranar girkin matarsa ya ce to shi wancan da matarsa kusa a ɗaki za su za su yi in zai fita sai ya kwakwasa yanzu zai fita don haka ta gane haka aka yi rayuwa ba wai rayuwa aka yi ta wadata da kaza ba duk wannan jarrabawa ne na rayuwa amma hakan bai hana su karatu ba hakan bai hana su zai samu su nemi karatun ba kuma sun samu daidai lokacin da mu yanzu aka fita ka je ka dawo ma ka samu abinci amma mutum ba zai je gurin karatu yanzu yara ba gatar da ba a musu amma suna karatu ba gatar da ba a mana mu ma yara ne amma muna karatu sai kaɗan daga cikin wannan nan ga ɗau babansa kullum zai ba shi dubu biyu dubu uku amma ya dawo da baban rabin sauɗi ɗin da ya ɗiba kare ba aka ba shi fa in kana dinuhu yubtala ar-rajulu ala hasabi dini annabi yace ana jarraba ba ne a gwargwadon rukunsa da addini fa in kana dinuhu sulban idan addininsa akwai ƙarfi ishtadda bala'u to sai jarraba sa kai tsanani wa in kana fi dinihi riqqa idan kuma akwai taushi da addininsa ubtuli ala hasabi dini sai a jarraba shi gwargwadon addininsa fama yabrahu al-bala'u bil 'abd annabi ya ce jarraba ba za ta gushe wa bawa ba hatta ya turuka hu har sai ya kyale shi yamshi ala azuna alaihi khati'a yana tafiya a zoran kasa amma duk laifukan sa an shafe masa baya jarraba ba za ta gushe ga bawa ba har sai yana tafiya a zoran kasa bai dauke da da wani zuri wa an abi sa'id annahu dakhala ala rasulullah sallallahu sannan daga abu sa'id Allah ya kara mishi dace cewa ya shiga wajen rasul sallallahu alaihi wasallam wa mawruqun alaihi qatifa annabi yana fama da rashin lafiya ta zazzabi akwai mayafi a kan sayanin dubu da mayafi ba za a yi da fokan katifa sahabu ya ce sai sanya hannuna a sama wannan mayafin sai na ji tiririn jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tasowa har mayafin da annabi ya lulluɓe shi sai na ce ma ashadda ummaka ya rasulullah yace na ko mamaki tsananin wannan zazzabin na ta yama Allah فقال سأل النبي إنا كذلك حكى مكي يشدد علينا البلاء أنا أنا تامن الجربة ويضاعف لنا الأجر أما أنا ننن كامن الأداء أنا أنبا أنا كقرا مسلم جربة أما أنا ننن كامن الأداء jarrabawa cikin da yanzu ku dauki annabi Musa alaihi salam ha koyi ba mutanen sa suka ce suka jefe shi da magana ne mara daɗi suka ce yana da cutar kaba shi yasa in yi yawon kayan warewa shi ta sai Allah shi ya yi nuna mu za su kuno kallabina aza musa fa barra Allah bima qalu kalmar ta cutar da annabi musa Allah ce ya ku waɗanda suka imani kada ku kasance tamkar waɗanda suka cutar da annabi musa sai Allah ya baranta shi daga abin da suka faɗa akwai cutarwa yanzu cutarwa ne kawai mutum ya ganka ya ce kai kuturu ne ko kana da kuturta ko ya ko ya faɗa maka wata mummunar ne kan asali wasu malamai suke cewa cutar da kai da makami ma ya fi a cutar da kai da ne da baki ku je duba annabi sallallahu alaihi ha kawai wani munafiki ya dauka yace matar annabi mazinaciya kai ma mutumin kirkin gari ma a ce matar ka mazinaciya ce ya kake ji haka magana ta karafe madina kawai cewar matar annabi ta yi annabi sallallahu wannan magana ta dame shi ta ta sa shi cikin damuwa ya ma bari ya ce wa zai masa uzuri idan ya hukunta wanda ya jebe shi ga matarsa bai san koyi ba sai alheri da take da kuma da yana cikin wannan jarabawar ake mazuna ta ce sai wahayi aka dena wahayi kun ga akwai jarraba ita kanta Aisha radiyallahu anha in jarraba ta ta shiga jarrabawa ta yi kuka ta yi kuka ta ce ‘yan uwanta sun zaci kuka zai halaka ne waɗannan hukun kana karanta ba jarrabawa ne da mummine daga wannan su fada wani daga wannan su fada ne su fada wani don haka kai ma yanzu kun ka shiga jarrabawa sai kai haƙuri da Allah a cutar da kai da maganganu la Allah matar ka tana koma gida ta je kuma ta magana ka ji kamar ne kamar duniya za ta tashi kai haƙuri ka danne ga Allah ɗan ka ga ya je ya jan kodo ma wani abun da sai gaji ne wannan ka harbe shi kai haku to dukkan rayuwa haka cikin jarabawa ake sun maƙala ya rasu Allah sannan sai wannan sahabi ya shiga ma'aikin Allah man ashaddu nasi bala'a wa ya fi cikin mutane ya fi shiga tsananin jarraba qala al anbiya nabi shi annaba thumma qala man sai ya ce qala thumma man yace sannan sai suwa qala thumma al ulama annabi ya ce sai fa malamai shi yasa in kai malami ne musamman yanzu lokacin da malamai suka yi karanci an gane malamai sun yi karanci sosai fa yawa masu wa'azi dai suna nan cikin duniya amma malamai fa sun yi kaɗan ga iya sun san malami da mai wa'azi daban malami daban malami zai zauna a zaure duk littafin da ka zo za ka biya a fassara maka wannan malami ne mai wa'azi ko zai je ne dan dudu ba ya dan jiji kasa kan sa shek gabar sa albani suka rasa ya zo kawai abu gota a wuce gudu to malamai suna yi suna karanci to malamai na da suna shiga wanda ya yi duka malamta yana cikin waɗanda suke masu shiga jarrabawa kuma har yanzu ka rike malaman ta gaske za ka haɗu da me da jarrabawa domin me matsafa za su kawo maka kuɗi ka ji karɓa ɗan luwaɗi za su kawo ma kuɗi ka ɗini ka ci karɓa in ba malintaka ta Allah za ka kai amma in kuma malinta ce da kowa ma ya zo naka ne shi kenan sai ka ta karɓa ثم قال ثم من سيتي سيسوى قال الصالحون yace sai mutanen kirki wa kana ahadun yubtala bil ummal annabi yace dayan su cikin annabawa cikin malamai cikin mutanen kirki ana jarraba shi da kwarkwata hatta taqtula har sai ta kace shi a jarraba shi da kwarkwata sai ta zama wata za ta ji halakar da shi wa yubtala ahadun bil faqr sannan ana jarraba cikin annabawa cikin malamai cikin mutanen kirki da talauci ko hatta ma yajidu illa al'aba'a yalbasuha har ba zai samu ba sai riga guda ɗaya kawai da zai na sawa to amma mu ga yanzu nan ka auna malaman ma wuya za akwai malamin da in ka gan shi ba ka taɓa goya mai mai riga ba kuma in ka gan shi sai ɗinsa is 1 million miliyan guda ne ba laifi in ta hanya mai kyau mutum ya samu ba laifi amma dai wa kudu wa shabu wa la tusrifu Allah ke su ci ku sha amma kada ku wuce gona ne da ili haka kai ma wajen sutura shari'a ba ta hana ta yin ado ba amma kar ya zama ado ne nan israfi wanda zai sa ta kabbulin girman kai ya zama ado ne dai ado ne ne sakabaki kullum kuma dama mafi alherin al'amura su ne sakabakin su wal ahaduhum kana ashadda farahan bil bala'i min ahadikum bil ata nabi ya ce kuma wallahi ɗayan ya fi tsananin farin ciki da jarrabawa fiye da ɗayan farin cikin da ɗayan yake da kyauta mu yanzu lokacin da mutum za ka ga hafaransa sun buɗe shi ne an ce ungogo to su kuma lokacin da suke cikin jarraba lokacin da suke farin ciki sun san kafuwar daraja ne sun san kankarar zunubi ne saniya abu na biyu almaradu dalilun ala mahabbatillahi ta'ala lil abd wato jinya dalili ne na wato ainihin soyayyar Allah ga bawa an anasin رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغا انس دان مالك الله قال مش يرضى دغا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ان عظم الجزاء مع عظم البلاء lalle girman sakamako yana tare da girman jarrabawa wa inna allaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum kuma Allah idan ya so wasu mutane sai ya jarraba su idan Allah ya so mutane sai ya muna fatan mu ma Najeriya Allah san mu yi ne ga saboda muna cikin jarrabawa muna daga cikin kasashe masu arziki duk wani arzikin kasa muna da shi a bangare guda muna daga cikin kasashe masu fama da me talauci wannan me yake nunawa masu gudanar da arzikin nan ba sa gudanar da shi yadda ya dace ba daidai ake rabu ba haka ne da daidai ake rabon na ya kamata a ce me dan Najeriya yanzu ba kokowar abin shi yake ba ya kamata a ce yadda yanzu dubai da kasar da kuwait mutum ta kayan ado yake ya kamata a ce mu ma yanzu sai dai ta kayan ado ba wai yanzu game da ka samu cikin ke cika ba kasashen da ake raba musu arzikin daidai yanzu ta kayan ado suke sai dai ka kamce yana so ya sa agogo ko ya sa zobe ko ya sa wata hula mai ado amma mu dukkan rikicin a me ake abinci ba wanda ya tsallake shi kuma to kun ga kenan yana nuna wannan muna cikin jarrabawar shugabanni ga arziki mun zauna da larabawa in suka tambaye mu daga ina muke muka ce daga najeriya sai ce daula ganiya daga ƙasa mai arziki daga ƙasa mai dukiya kuke suna duba wani resources ƙasa take da shi a ƙasa kuna da man fetur kuna da zinare kuna da ƙasar noma kuna da ruwa kuna da arziki kenan amma daidai lokacin da sai a ce maka in mu miliyan ɗari ne a ce maka kusan miliyan tamanin da a yunwa suke tamowa kowa akwai tamowa a jikinsa kwata nan ka kai mutum ko Nijar ya je wata biyu uku ya dawo sai ka ya bulbul ya canza me yasa saboda su kasashen can abin ana gudanar da shi yanda ya dace amma mu kuma me ba abinci ba abinci mai gina jiki abincin da ake ci dukkan abinci ne sai addu'a mai gina jiki ko ba za ka iya saya ba ma'aikacin gwamnati ma ba zai iya saya ba ba zai iya shan madara ba ba zai iya shan milo ba ba zai iya cin kwai akai kai ba bai san ka za ka so da mu da ita da ba shi ba ita kifi ma ba ruwan shi da ita sai dai ne wanda dai zai dame da yawo kawai wannan yana nuna talaucin kasa kasashen da suka ci gaba ku je ku ga kaza ba kuɗi ba ce ba tsada ba ce kowa zai iya sayan kaza ya ci kowa zai iya zuwa ya sayi madara mai kyau ya sha saboda an saita kasar akwai arziki kowa yana cin gajiyar arzikin kasar amma mu shi yasa za ku ga duk kasashen larabawa kowa abin sha'awa bulbul amma mu mutane nawa ne bulbul abin sha'awa a Najeriya ba su da yawa wanda yake nuna kasan ba daidai ake kasawa ba wannan kuma jarabawa ce da Allah ya jarabe mu suna ya jarabe su mutum da ya sai da yabi kuɗin da ya wuce lissafin wannan jarabawa ce an jarabe shi kuma kuma an jarabe mu shine ya ɗeba kuɗin duk ya bar mu a yunwa ya bar mu ba hanya ya bar mu ba makarantu yanzu ku je duk ku duba gaman school mu ma yara ne ga iyayenmu a nan yara ne amma mun yi gaman school lokacin tana da ɗan kyau amma yanzu ku je ku ga gaman school ba ajin da za ku je da loka ba ajin da za ku je ku samu banɗaki makarantar banɗakin ta yana da kyau ba ajin da za ku je ku samu da allo mai kyau ina duk kuɗin ƙasa yake kuma wallahi muna daga cikin ƙasashe masu arziki amma muna daga cikin ƙasashe matalauta masu yunwa da fatara wannan mun shiga jarramawa waɗannan shugabanni annabi ya ce wanda ya jibinci lamuran al'umma ta yi mata tsanani Allah ka tsananta mishi wanda ya musu sauƙi Allah ka sauƙaƙa mishi Allah zai shiryar da mu faman radiya falahu rida da haka annabi da ya ce lalle waɗanda idan Allah ya so wasu mutane sai ya jarraba su wanda ya yadda to yana da yadda wanda ya fishi kuma faman wa man sakata falahu suk wanda ya fishi kuma yana da fishi salisan abu na uku almaradu يبلغ العبد منزلته عند الله التي لم يبلغها بعمله wato jinya yana tana isar da bawa matsayi a wajen Allah matsayinsa wanda da aikinsa ba zai riski wannan matsayin ba idan bawa yana Allah yana ya sa masa da kai wani matsayi a lahira bautarsa kuma yana da karancin bauta ba za ta kai shi ba sai Allah ya jarraba shi da jinya sai Allah ya kai shi wannan matsayi din قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن رجلا لا يكون له عند الله المنزلة للي متو زي كسن شيء أقوي ونمت أي أوجن الله ديك دشي فما يبلغها بعمله da aiki ba zai iya isa wannan matsayi ba fama ya zalu yabtalihi bima yakra Allah ba zai wuce ba yana jaraba shi da abin da shi bawan baya wannan yanayin ba kowa yake so ko ka tashi baka da ko anini baka so to amma ya zaka yi jarrabawa ce ko kana fama da wata jinya baka so amma me jarrabawa ne hatta yuballighahu iyyaha har sai Allah ta'ala ya isar da shi wannan matsayi din wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzila lalle bawa idan wani matsayi ya rigaya wato ainihin na wato na Allah a wajen shi gare shi falam yablugha bi amalin aikin sa kuma ba zai isar da shi nan ba ibtalahu Allah fi jasadi to sai Allah ta'ala ya jarraba shi a jikinsa aw fi mali ko a dukiyarsa aw fi waladi ko a ƴaƴansa thumma sabbarahu ala zalika sannan sai hakurtar da shi akan haka hatta ya bulugan manzilatan lati sabaqat lahu min Allah har sai ya isar da shi wato matsayin da ya gabata ko ya riga ya gare shi daga wajen Allah idan kun ganin ma daga cikin falala na mai na jarrabawa matsayi ne Allah ya hukunta yana so ka je wannan matsayi kana da karancin bauta kana da karancin azumi kana da karancin sallar nafi kana da karancin sadaka kuma Allah yana so ka je wannan to sai Allah ta'ala ya ta jarraba bawa baya so amma da abin da baya to sai Allah ya ta jarraba ke ta jarraba ka har sai ya kai ka wannan ne wannan matsayi din kaje na ke shiga sallah da mace go eh gaba ta gaba rabi'a al-marad yudhhiru al-'abd min adh-dhunubi wal khataaya wato jinya tana tsarkake bawa daga wato adh-dhunub laifuka wal khataaya da wato ainihin mai kusakurai da mutum yake zunubi da kusakurai wannan hadisin mu ji shi ya qulu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu yana cewa ma yusibu al-muslima min nasabi wato abin da yake samun musulmi na nasab ta gajiya wala wasabi ko kuma ba abin da zai samu musulmi na gajiya wala wasab ko jinya wala ham ko kuma mai kunci malamai suka ce alhammu shine kuncin wani abu da gobe kake so kai kuma kana kana tunani ya zama damuwa an gane wala azan ko bakin ciki suka ce na abin da ya shuɗe kana kenan alhammu abin da zai zo alhazan kuma abin da ya bi ya shuɗe wala azan ko kuma mi wani abu na cuta ya samu mutum wala gam ko kunci hatta shauka har kaya yushakuha da mutum yake cokuwa da ita illa kaffara Allah biha min khataya face da wannan Allah ta'ala ya kankare wa bawa wato ainihin musafiransa kina wannan yana nuna dukka halinka gajiya ne a'a jinya ne a'a kunci ne a'a matsi ne na rayuwa a'a bakin ciki ne wani abu in ka tuno mara daɗi yake kunta dama har kaya nan su san shi da za ta coki ba duka suna zama ne kankarar zunubi ne wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam sana da su sallam ya na cewa ma yazalu al bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsi jarrabawa ba za ta gushe wa mumini ko mumina mace ba a karan kan mutum wa waladihi ko ƴaƴansa wa mali ko dukiyarsa hatta yalqa Allah ma alayhi khatiya har sai ya haɗu da Allah to babu wani laifi wato da yake ɗauke da shi خامسا أبو نبير المرض سبب لدخول الجنة إذا صبر العبد واحتسب وتجنيا sababi ne da yake kaiwa mutum ya shiga aljanna matukar yayi hakuri ya nemi lada a wajen ubangiji qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi yace idza talaitu abdi bi habibatayhi fa sabar idan na jarrabi bawa na da masoyansa biyu wato malamai suka fasa cewa idanuwansa guda biyu kenan ya rasa su fasabar kuma ya haƙuri a wattu minhum aljanna maimakon su Allah zan Allah ya ce zan maye masa gurbin da aljanna Allah ya jarabu mutum da yana gani yanzu ya dawo baya gani kuma ya haƙuri yanzu cewar ba wani ne ya tura masa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya haka to Allah ta'ala maimakon idanuwan zai maye masa gurbi da aljanna wannan kuma mai sauki ne a wajen Allah har Annabi sallallahu alaihi wasallam Ja'far Abu Talib ya je ya yi Ja'far Abu Talib kun san an sare hannun shi da dama ya rike tutar musulunci da hannun hagu aka sare shi ya hada da dungulmi ya rike Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama a aljanna Allah zai yi masa waɗannan hannaye za su koma fukafukai yana yawo biyan da su a aljanna wannan kuma mai sauki ne a wajen Allah وقال صلى الله عليه وسلم صنع النبي صلى الله عليه وسلم يجي إذا مرض إذا مرض العبد وأنا حديث ما مجيش إذا مرض العبد إذا باع يرش الله فيها بعث الله تعالى إليه ملكين تعالى تلو مسا ملائكه دائما فقال الله سيشهد سوء انظر ما يقول لعواده كدوبا ميكي شو ولا سكدو دوبا شي فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه idan da suka zo idan ya kasance shi din idan sun zo duba shi zai yabo Allah ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah jiki da sauki ko rafa'a zalika ila Allah azza wa jalla wa huwa a'lam sai su dauki wannan sako zuwa ga Allah kuma Allah shi ya fi sani fa yaqul sai Allah ya ce da su li abdi alayya tunda ku haka yake fada to bawa yana bawa yana da alƙawari a kaina in tawaffaituhu an udkhilahu aljanna idan wannan jinyar da yake na karɓar ransa ita to zan shigar da shi aljanna wa in ana shafaitu idan kuma na warkar da shi an ubdilahu lahman khairan min lahmi to na yi alƙawari zan canja masa naman sa ma sai ya fi na baya alkhairi wa daman khairan min dami jinin sa ma sai ya fi na baya alkhairi wa an ukafira an musayyi'ati sannan zan kankare masa kusakuran shi matukar masu duba shi da suka zo me yake cewa alhamdulillah baya kalmomi na ne waɗanda suke fusatar da ubangiji sannan wa an aqa ibn abi rabah qala sannan daga aqa ibn abu rabah yace qala li ibn abbas abdullah ibn abbas ya ce da ni ala ulika mar'atan min ahli janna shin ba zan nuna maka wata mata yar aljanna ba kuntu bala nace ka nuna mai ita qala hadhihi almar'atu sauda yace wannan bakar matar yar aljanna ce atat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qalat inni usra ta zo ta sama ne sallallahu alaihi wasallam ta shama kin Allah ina faduwa farfadiya ne da ni wa inni atakashaf fad'u Allah li sannan in na fadi jikina kan yayi ka roƙa min Allah ka samu sauki fada annabi sai yace in shi ke sabarti walakin janna in kin so ki hakuri Allah zai baki aljanna wa in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaki in kuma kin so sai na roƙi Allah warkar da ke fa qalat asbir tace zan yi hakuri saboda in samu aljanna فقالت إني أتكشف سيدتي إنا ياي فادعو الله لي ألا أتكشف قالوا لي ألا إن فائن جكنا بين ياي فدعا لها سيعني رسلسل يمت الدعاء kun ga kenan nan ma hakuri akan duniya abu ne da yake kawo mutumi aljanna gaba ta gaba kuma ta karshe sadisan as-sabiru 'ala al-marad wa ghayri ya'khudhu ajrahu yawm al-qiyamati bighayri hisab mala yake cewa mai haƙuri akan jinya da wani jinya yana karɓar ladansa wato ranar alkiyama ba tare da ƙididdigewa ba ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في سعد بن سلم يجي يود أهل يود أهل العافية يوم القيامة waɗanda suka rayu cikin lafiya gaba ɗaya ba jinya za su yi fata ranar alkiyama ma'ana suka rayu ba jarrabawa komi lafiya lafiya yake tafiya masa hina yu'ta ahlul bala'i thawab to yayin da ake ba wa waɗanda aka jarrabe su lada ma'ana wanda ya sha talauci a duniya ya sha jinya a duniya ya sha jarabawa iri-iri to waɗanda kuma duba su shiga wannan jarabawar ba za su ga tarin lada da ake ba wanda suke cikin jarabawa za su fata lau anna julo da kanat qulibat fi dunya bil maqadir ina ma fatin su almakasai aka samu ake yayyankawa a duniya saboda jinya amma ya shiga su yi wannan burin a lahira sun ga tarin lada da ake ba wanda suke fama da su da jinya kun ga hakika malam da ya ga wannan wanda ya saurari wannan inda yana cikin jinya zai zama rarrashi mai zai zama masa rarrashi yau ba zai na kalmomi da za su fitar da ubangiji ba da za su fusatar da ubangiji ba ba zai na faɗa abubuwan da ba su da kyau ba da haka wannan malam a ƙarshe ya kawo kisar annabi ayyub wannan ɗan tsokaci a tunta da Allah ta'ala jaraba shi shekara goma sha takwas annabi ayyub sai da 'ya'yansa suka ƙare sai da dukiyarsa gaba ɗaya ta ƙare sai da duk wanda suke na kusa da masoya duk suka ƙaurace masa saboda sun tun ana zuwa gaishe sa har an har an daina har an gaji shi yasa Allah ya ce inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab Allah ya ce kuma mun same shi mai hakuri ma dalla da ayyubawa ayyub lalle shi mai koma zuwa ga Allah ne tsawon shekarun da yayi yana jinya ko hakuri kullun cikin hakuri yake matarsa kullun ba za ta roki Allah kullun cikin hakuri yake haka ya hakurtar da kansa na haka bawa ya zama mai hakuri a cikin al'amuransa baki ɗaya da rayuwarsa da duk yanda ya samu halinsa saboda duniya gaba ɗaya an yi ta ne saboda me saboda jarrabawa wallahi kowa da irin jarrabawa da yake ci kowa wani dai kawai in ka ji taka ne sai ka zaci iya taka ce amma in ya faɗa maka me nasa sai ka ga ashe me kai din wannan ne an gane kai din da sauki nasa haƙuri shine maganin zaman duniya an gane in kai haƙuri rayuwar nan gaba ɗin shekara 60 ce ko 70 duka za ta wuce ne ta wuce shi yasa kada mutum idan Allah ya jarabe shi da talauci ya sake layi kada idan mutum Allah ya jarabe shi da jinya na biye biye boka ne ina ne saboda dai kawai a mutum ya yi hakuri ya bi matakai na shari'a wanda za mu ji a wasiya wato ainihin ta gaba matakai na shari'a da ya kamata mutum ya bi wajen ya sama wa kansa ya sama wa kansa lafiya shari'a ba kuma bata hana bin waɗannan ba da kuma waɗannan ma shari'a bata ba da dama ba muna da wata ta'ala yana da shi ne da zalla insha Allah ta'ala mu ba mu ja zama na gaba sai mu dora muna tawassuli da wannan zama bukatunmu na alheri baki ɗaya ubangiji ta'ala ya biya mana damuwoyin mu gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya yi mana damuna ubangiji ta'ala ya bamu damuna mai albarka Allah ta'ala ya bamu damuna mai albarka ubangiji ta'ala ya shiga lamuran mu baki ɗaya ubangiji ta'ala ya jibinci lamuran mu baki ɗaya yanayi na talauci da ne duka yanayi na kunshin rayuwa da ake fama da shi ubangiji ta'ala ya yi mana ubangiji ta'ala ya yi mana dukkan kunci da muke fama da shi Allah ta'ala ya shiga lamuran mu baki da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم اللهم تولنا فيمن توليت ولا يذل من واليت وانصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزه اللهم عليك باليهود ومن يعينهم اللهم عليك باليهود ومن يساعدهم اللهم فرج إخواننا في غزة اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله